بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين Allah ta'ala ya kara hada mu a yau Lahadi sha ɗaya ko sha uku sha uku ga watan Sha'ban shekara ta dubu ɗaya da arba'in da bakwai wanda ya je ɗaya ga watan Fabrairu dubu da ashirin da shida miladiya wannan daura da muke yi na wata ɗaya cikin littafin alwajiz fi ilmin nahwi wa sarf wala liwar da yana samun ɗin wata da muka ce ma za a zo da shi na juma'a ne ko ba ba da ba ya na ambar to wa amar wani lamu fa da yadda biya to ya aka ce
tana yin
ita ne jazma shi mahallin jarri dai ko a ci gaba dai kokarin kakkali ka yaya kamar misali kamar misali
ita ita ita zo ta ita sa abin da shi shafi ne zama mai yana da sassa yana da sassa shi kuma jawabu shafi ne da sami fi'il shar'i idan ya rabe
sassa mara
ka ruɗe ne fi'ilai fi'ilai suna zama suna da suna da suna da jara ne kana madhul sosai misali to to na biyun fa shi na ba sai to kawai misali ba misali nan da aka ce idan ta amalna qawlahu najid ko najidu eh najidu saboda me an yi ta abin da shi ce ta da ta shaƙi ne zara jaziba ba ga malamu ta ba za ta ammalla kaulahu najidu ko najid na ba ne na najidu ko najid in jawazi ادوات الشرط في ضاف ne dai lima taqbil min zaman ya dire da su amma gairu jaza zali ma ya fi shiga fi madi la ta'ammalna ce najidu to ban da shi ba bari duba an gani ne guda biyu na rubuta an bar rubuta abin nan rubuta ne kuwa yawa to sai sabur da jarih wancan aji a duba ana cewa saburuna ko saburat an samu an duba ko ana faɗa saburun saburat ana cewa jarihuna ko jarihat ainihin su abin da suka ce mana suka ce saburun jarifin ya sauyi fihin muzakkar wal mu'annas ko sai suka ce to ana samun fita daga cikin wannan ka'idan ko ba a samu jarih me jami'in jarih jami'i na jarih sunaye na cuta ko mutuwa jarha mauta suna dan mantawa ne wani lokaci shi larabci inda galibi yanzu makaranta ake da shi wanda ko ba mutum ko ba ga Allah sai larabcin to sai tuna amma galibi waɗannan abubuwa kamar da taimako na bariyat ne galibi mun san su a rubutu da amma kuma saboda ba ma yi kullum kullum to su daga cikin magabata yadda suke yi idan suka samu irin wannan sabuwar fa'ida to ko da dabbar sai sun yi kun ga dama wani ce maka kawo ke yanka mana a zuwa kana ta banganin ka sai ne ɗalibin ilimi da yawa zaka aka ce ɗalibin ilimi ne a kawo san ba ma ku ne kai ba galibi haka ake yi in aka zauna ka yi da kanka ka yi da kanka a magance ka yi shi a rubuce shi kenan sai abin ya zauna shi sabur kamar da suka faɗa nan suka ce me suka yastawi fihi al-muzakkar wal mu'annas ba za ka ce imra'atun sabura ba sai ka ce imra'atun sabur sai ka ce rajulun sabur duk wani abin da yake da wazanin na fa'ul bi ma'ana fa'il fa'ul bi ma'ana ba bi ma'ana maf'ul ba kusa akwai akula ko akulu wannan bi ma'ana maf'ul ne to akwai bi ma'ana fa'il fa'ul bi ma'ana fa'il sabur bi ma'ana sabir shakur bi ma'ana shakir to duk wannan ghayur ma'ana alladhi yaghiru duk waɗannan galibi ana musu ana musu amma galibi ba duk ka'idar su shine ana musu dabi ne ala wazni fu'ul ko ba ka ce imra'atun shakura sai imra'atun shakur an fahimta ko in ka mishi kuma jami'i sai ka ce wannan subur shukur fu'ul ala wazni fu'ul subur shukur guyur da sauransu wannan shi ne ƙa'idansu a ajus ujus a yan kan an zaka cewa imra'atun ajuza ko abu ali da ajus so wannan haka suke su amma ƙa'idar shi ne bai ma'ana fa'il wataƙila muka zo sarfa wataƙila za su tattauna na abubuwa sosai amma dai galibi wani daga tafiya da fa'ida haka ta ga sai ya zama haske a kan haske sai zama dole ala nuh amma wani lokaci abin da na tambaye ku a lokacin saboda wani lokaci ana samun kaga sun ce saburun ko saburatin wannan kuma nadir ne akwai wani daga cikin lura na larabawa wasu wanda suke musu suke kallafa ma kansu sai musu jam'i na mabakar salim ko ma'anar salim sai saburu na ko saburat shi sa na faɗa muku haka ya ana faɗa in ka ga haka a cikin ko waƙe ko barura shi'riya ko kuma wasu daga cikin maganganun larabawa wanda bai kai ta kada ba zai karya ba wannan baya ta ce an fita daga ka'ida kamar da kasan ka'idan hausa abin da ke ka'ida shine shine wato a ce mata ta ce a mata jinsi jinsi na mace to amma kuma in an samu wasu sun saba kuma to wannan kaga ba shine abin da ya fi zama inganci zan fi zama kusa a hausa ba to haka shi ma lamarin yake sai jarih jarih fa ذكرت امرأة جريح رجل جريح نساء جريح النساء جرحى رجال جرحى هكذا كلمة فعلا ولا دسولاني ولا نواتو ربنا أبو حقا إنم كاشوال تسعين galibi suna na kasuwal ta tsirin wannan fa'il in ya zo ina ba da labarin ko jin ciwo ne ko irin mutuwa aka yi to jami'in shine fa'ala fa'ala yarha mauta da sauransu ina ganin sai mu shiga sannan kuma wani lokaci suka ce jarihatun ne ko ce saburatun inda labs a inda labs kamar yadda suka jawa za kansu su ce zaujatun saboda su faradiyuna tafriqan baina ar-rajuli wal unsa saboda in ka ce zaujin zauji ka shiru ka kaga ai ba faradin su dai ba shi wancan yana samun nisu ko ya sami ko ya sami الربع كو miji ko ita kuma tana samun rubu ko ta samu kumun to kaga ai da bambanci kuwa da bambanci faradin namiji ne faradin namiji in babu in babu asibi annis far in akwai asibi ba in akwai wani wanda zai yi da shi ta da eh rubu to shine shi wannan shi ne magalo shi ma yana da nashi rigimar a yi a da nashi rigimar kawai in ka so kanka tuna ayan kawai ka huta kanka usulubi na aya na qur'ani ya fi daɗi in ana magana da bangado akan usulubi na fuqahu fuqahu sai ka ga yadda suke faɗa din ba wani magana ne ba kuli yanzu ka ka sai ka takallufin hada cewa ko ana so ko ba so amma yanda shi Allah ta'ala ya faɗa ga in kalbo sai ya fara da sai ya fara da bangare daya sai ya dire baki da an ga an bara da namiji to nan ce ko dai ya samu kaza ko ya samu kaza zai mace ko ta samu kaza ko ta samu kaza uwa uba sai an gama kaga ya fi sauki da halat ko da aka baka akwai da aka dauka sai an gama ga maka halatin sa to je sai mu shiga jiya mun yi magana akan tanwin ay al-mamnu' min as-sarf shi da dai ismu mu'rab la yaqbalu tanwin suna wanda ba a karɓar tanwini wanda alaman jarra a wajensa shine wato al-fatha ya mata an al-kasra illa in udifa aw qarana bihi al-ta'rif wannan wani irin tanwini ne tanwini ne nawa muke da su wannan tanwinin da shine ake cewa mamnu'u min as-sarf wani irin tanwini ne suna kiran shi eh wannan tanwin tanwin tankir fa in ka tanwin tankir fa shine kamar wanda ke shiga a al-asma'ul mabniya ya shiga al-asma'ul mabniya saboda kuma wata kuma sun shi ma'arifa ne to saboda in ka samu tanwini saboda ka ci da mishi nan wannan ta'arifin ka ci siba waihi siba waihi tana cewa siba waihi an san malamin loka don ka ce siba waihin ya za a san kana magana siba waihi da waihin siba waihi siba waihuwa ba siba waihi ɗaya ba wannan shine tanwini tankir a wannan tanwini na tamkir ko tanwini sarf wannan ce tanwini sarf ko tanwini tankir saboda me saboda ai abin da ya faru idan ka ce rajulun abinda wannan mabnu'in nasar baya karba shine tanwin tamkin tanwin sarf tanwin tamkin shine ka ce rajulun wannan damirun da sauransu da sauransu saboda wannan yana ka tabbatar da shi a babinsa na ismiyansa ta yadda bai kama da fi'ili ba bai kama da fi'ili ba balle zama mabni mu'rab ne bai kuma kama da harafi ba balle kuma a hana shi daga hana shi sarrafuwa shine rajulun wannan shine sai suke cewa tanwin tamkin ay li qawl li'annahu khalis min al-bina'i wal man' min as-sarf li'annahu khalis min al-bina'i wal wannan shi akwai tanwin tarannum tarannum tanwin tarannum tarannum galibi a waje ne za a kan samun shi ko za ya fi al-alf al-itlaq eh eh wannan wannan asaba kaga an kawo an kawo shi wani alifin to wani lokaci in sun gada ba suna son wannan wannan wannan wato shi ƙarshen kafiyan su su matse ta ka su sake ta sai su kawo mata tanwini a wurin sai asaban sai tanwini tarannu suke kiran shi ko tanwini ash-shi'r ko tanwini al-qafiya sai ko tanwini al-iwad tanwini al-iwad wannan kuma kun san shi ai tanwini al-iwad ko da iwad an jumla hina idin wa antum hina idin tanzuru أيوة أنت وأنتم حين بلغت الحلقوم حين حين حين بلغت النفوس الحلقوم والنفس الحلقومة تنظرون أنا عوض عن جملة فأكثر عوض عن حرف قواش جوار فليس جوارين غواشي سمع عوض عن عن اسم ولن عوض عن عن اسم أنا اللي سامو أنا اللي سيكو جيكو دوبا كنت لين المقابلة معه sauransu za ku ga malamai suna suna faɗa shi yani su kamar kullu da ba'ab kullu da ba'ab ka ce in ka kai mishi tanwini kullun to abin da ka ce da sune suna sune in ka ce tanwini za ka dawo da wannan suna da in ba'ab shi ma haka almuhim dai wannan tanwini da nake magana tanwini tamkin ne shine wannan suna din ba sha baya wannan su magana magnu'i na sar ba sa ba sa dauka da sannan ta wannan galibi a wake ne ba mu cikin rubutu karanta wake ba galibi a wake yake samun shi akwai baiti na jarir da suke kawowa za ku yi tunawa jarir dan wani faransa kan nan su gaba kawai ka tuwa taƙillin lauma azil al'itaban can ƙarshe ta ce asaban itaba ne ai asaba sai ce wa kuli in asabtu قد أصابن وقولي إن أصبت قد أصابن وقولي إن أصبت إن أريد كي أصابا to sai ba ta asaba ka kullu shi kina neman ki da zarge ni asaban wala nunun wala nunun da zan ya karshe tanwinu at-tarannum ake kiran shi to muna zai mana magana akan abin da wato ake hana shi sarrafuwa saboda dalili guda daya sannan kuma mu shiga abin da ke hana an hana sarrafuwa saboda dalili guda biyu a wurin nan gabaki ɗaya muhammad kun ga sun kawo ta mu tafsir kuwa eh akwai shi a wurin wani wuri ta shafi na babu an yi musanna an yi muzakkar salim an yi mu'allafin salim sai a fa'alla kamsa kuma sai sai mu bari yanka abin da gashi kai kaga kuma wannan saboda wannan abin da za mu shiga nan yana alaka da shi da mu taksir da ai sirratu muntahal jumu'a ba gashi ko babu ko sai mu je mun iya faɗan shi domin kuma faɗan shi ba kwata tauna shi والاسم الممنوع من الصرف يمنع لسبب واحد او لسببين سونا wanda aka toga aka katange shi daga sarrafuwa daga tanwinin sa daga tanwinin at-tamkin ko as-sarf a ana haka na faruwa ne saboda dalili daga cikin dalilai ko dalili guda ɗaya ko dalili guda biyu na farko shine ma yumna min as-sarf li sabab wahid abinda ake hana shi ya sarrafu saboda dalili guda daya na farko suka ce al-mu'annas al-muntahi bi alf at-ta'nif al-mamduda suna suna suna na mace suna ta mace sunan mace wanda ya kare da alf at-ta'nif al-mamduda wannan alif at-ta'nif wanda yake kuma tsakaninsa akwai akwai akwai wato alif ya sahara bayda za ka ce bi sahara'i ba sai ka ce bi sahara'a bi baida'a min at-tariq haka za ka fade shi saboda mi saboda li'annahu ismun lil mu'annath al muntahi bi alf ta'nith al mamduda sai na ubiyu al mu'annath al muntahi bi alf maqsura mithl dhikra bushra shi ma wannan data za ka yi takariri tunda shi maqsur ne amma kuma sai dai ka yi takariri idan ya zo wajen wajen in ya zo wajen wajen jarra ne sai ka ce majrur bi harfil jar misali al muqadda wato ya yake ya irabin mamnun misal me yake majrurun bi bi harfil jar wa ala jarrihi al kasra ko al fatha al muqaddara ala al alif لانه مقصور shi ba za ka ce mishi fataha muqaddara kasra muqaddara ba sai ka ce fataha muqaddara يصب ذكرى ذكرى بشرى حبلى يا لا رواية فدا ذكرى كو ذكرى eh yawa ba zikira ba ba sani ba dai ko a cikin su dai akwai masu madadan kan kasan larabawa yi ne ba sai dai ba su ba ka cewa a kai ba zai ba shi ba amma dai abinda ya fi daidai ya fi shahara dai ya fi zama al'aglab shine wannan kahun din ba suna wata kwata da ita bane dukkan suke cewa so ta judin ku larabci ne na uku ma kana ala sirati muntaha al-jumu' shine wanda yake yana akan siga na wato na wato jam'ul kasra kullu wani jam'i wannan wato abinda suke kira ga shi wa huwa kullu jam'in wa huwa kullu jam'i taksirin ba'da alfihi harfani shine duk wani jam'i na taksir jam'i na ba yana na ba na muzakkar ba na mu'annas ba an canza yanayin sigan sigan wato mufradin sa amma kuma bayan alifin din sa akwai harafi guda biyu kamar misalin masajid sanabi aw talata da ahrufi ko kuma harafa guda uku aw saquha amma ta harfa na guda uku tsakiya akwai ya'u ya'u maddin wato ya'u tamadda misali rayahi da masabih da asafir a ga jam'u taksir ne aiko jam'u taksir ne wannan da ba wai sun kawo maka shi a wannan guda ɗaya bane a wai mafa'il guda ɗaya ba ana iya zaman abinda kawai ake magana ake son kai ka fahimta a nan shi ne wato shi jam'ul kasara ɗin nan da jam'ul taksir ɗin nan shi ne a sami harafi guda biyu bayan su kuma akwai alfu taksir ɗin ana kiran shi alfu taksir wannan wannan masajid wannan alfu ana kiran alfu taksir wanda ai shi ne ya karya masjid ɗin ya karya rubutu faradinsa ya kakkarya shi ya juya da shi ya juya da shi dabi da to shi ake alfu taksir to harafi guda biyu bayan su kuma ka samu alfu taksir bayan alfu taksir kuma a samu harafi guda biyu ko guda uku guda uku wanda ke tsakanin su akwai akwai wani sakin akwai wata ya'un sakina a wajen masajid kada akwai alfu da shi mimun sinin ai shi harafi ne guda biyu bayan sa kuma akwai alfu taksir sannan kuma bayan sa kuma akwai harafi guda biyu wannan firdaus paradis kaga akwai harfi guda guda biyu gabaninsa bayan sa kuma akwai harfi guda uku tsakiya kuma sakin ne ya un ya unce sakina ya umaddin shi shi ne paradis to wannan duka in ka zo yadda ake musu ya danganta ko dai mafa'il wanda suka kawo nan masabih mafa'il ana iya samun kuma fawa'il abu da kawai ake bukata muhimmi shine a samu wato na shi guda biyu su zo gabanin alfi taksi din kuma wasu kuma guda biyu ko uku su zo bayan bayan abin nan amma ba wai a ce dole sai ya fara mimu ba ba dole bane ana samun mafa'il ko mafa'il ko fawa'il ana samun ma ko wannan ya fa'il ya fa'il afwan suna irin su ya ahmad din suna ya hamid wannan gashi ba su kawo ba barin gani tan sun kawo dan sahu eh su kawo maganan yadda ake sai kato wanta hal jumu ba ba su kawo ko maganan din ba sun bar abubuwa da yawa su ta mizi nan da waye da sun bashi amma dai ba komi a sun yi kokari sun yi kokari to yana ganin wannan bari ku rubuta shi bari ku muku expectation su ku rubuta ko da yawan sun je bai gane ba kare damu da yawa tunda akwai akwai abin dauka amma yanzu za mu iya kawo su su sha ne zan iya kawo su sha na haka ganin gani to muka ce wannan siratul muntaha al-jumu'a huwa jam'ul kasra harfani ba'dahuma alfu taksir بعده حرفين أو ثلاثة وسطه ساكن وهو ياء مد جمع الكثرة حرفان بعدهما ألف التكسير بعده حرفين أو ثلاثة وسطها ساكن والمسكن هي الياء الممدودة عصافير ولهذا الجمع ولهذا الجمع تسع عشر وزنا لمزيدات الثلاثي ويجمع ويجمع الرباعي والخماسي الأصل ويجمع الرباعي والخماسي الأصل على فعال وفعالين على التوالي على التوالي لم يلكني فيه فعال دي كما وجن رباعي خماسي فعال كما دي كما وجن على الترتيب وتكون رسمك يا توجد اسمه ذلك respectively yawa to wannan aina ba ku bari in gani zan iya kawo su ma farko aka ce mu fara daga fa'alin fa'alin na na shi na shi wato shi kuma sai sanabil shi ma an ka zo misali ba za ka ce in harfu jari ya zo ba za ka ce sanabili ba zai ce sanabila da rahima da rahima ma'aduda ko fa'alil akwai fa'alil shi kuma na kumasi din ko na kumasi yin asul kamar kanadil kanadil tarfas karatis akwai afa afa'il kamar afadil a'arij za ka ce afadil afadili ba sai da afadila a'arija akwai afa'il shine asalib da sauransu akwai ya fa'il kamar ya ahmad ya hamid akwai ya fa'il kamar ya nabi' na yumbu akwai fawa'il kamar ja'is jawa'is ɗan ce jawa'izi ba da jawa'iza ba muna wani nasarar kenan akwai fawa'il ƙara yawon nan wanda shi ne fi kuma wanda yake kuma si kamar tsawashi da ƙwahuna wannan dai duka ƙaje su nan su fawa'il kamar kawace katin kawace aka ce kawatibi ba kawati ba akwai wanda suke za a lafi ko alama kamar su kara guba ba fa'alan fa'ala sakran sukara zabban guba ba akwai fa'ali ba kamar amaniya amani to da ya rabon ku kuje ku duba su fatawa sahara fatawa wannan ke wani ne ke nan wazanin sa akwai qaba'il kuma qabila qaba'il fa'ila fa'ail ko fa'ail na tafsir tafasir fa'ail sura sha tara ne kun ka je ka duba su wannan gani wannan idan kawo shi kama sha wahala ba dai na ban ji ba me ne durusun fi me eh wannan ma ba za su ka za su kawo irin wannan akan bala ba su kawo ba ta kwamfi ya suka manta ko kuma sun gaza a sha wuya ne kawai zai suka yali da ka san watakila karatu ne mai zango shi karatu mai zango dama ana kaɗan kaɗan haska maka da kowan karkaje ka yi kanka wanda kuma ba shi da wayo shi komi sai an ba shi kaga shi kenan shi sai ya ga sai ya ga ya ga sai an ba shi komi shi ne suka kawo sun wata muntahar jumu'a حدائق حديقة حدائق محاريب تماثيل تمثال تماثيل محراب محاريب bari in an sami yadda ba ko a group sai in samu kushi insha Allah da je kawai karin ba ta lokaci da yawa saboda yau din na tuna ba shi muna da shi akwai karatu muna da kofar wai kayo sai yake to to a nan tun in kun gane maganar abin da yake magana shine duk wani suna da suka zo da ɗaya daga cikin wazani sha tara nan to ka'idar shi ne wato in mamnu min sarf ne shi ba mamnu min sarf ne ba ka mushi tasrifi sai dai idan ya zo da idafa ko ya zo ka ya salami da aljalamin kamar yadda kuka san ka'ida shi da ubangiji bai ce min maharibi ba ce min mahariba wa tamathila amma ka ga da yaje yawa difani sai sai mushi wata kuma kullu eh yace min maharib wa tamathila wa difanin da ce wa difana ba yawa wa qudurin kaga ya mushi wata kasa saboda su waɗancan su ma bigiran su bigire na kasari kasa in ba da su mamnu'in nasar bane in ba dan mamnu'in nasar bane kaga rasiya shi ma sai aka mushi wasai محارب اسم مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف على صيغة منتهى الجموع وتماثل كذلك أي وانا في مادي في ناس يافتكو متجب هذا ما يمنع لسببين أبدا أكي هذا شيء أكي هذا شيء صار هو تو دليل قد أبيه تمنع الأعلام تمنع الأعلام من الصرف أنا هنا بالسونا نكرني لك صرفوا إضافة لسبب التالي واتو أبدا لك ذا مكا إذا سونا علم يا على الإيرم شد اللنة إذا كاتاشي ذاك ممنوع من الصرف للعالمية وكذا للعالمية والوصفية للعالمية والعجمة للعالمية وكذا هكذا كثير شيء تشيني سي فارق مك اقول وانا شيء دي يا شيخ تشكيل ابوه دي يا شيخ ابوه تو تمو زي مك ابوه سبب كوا تمنع الاعلام من الصرف اضافة للسبب التالي ان كان هذا واتو ɗaya daga cikin dalilan mazuwa na farko shi da al'alam al-mu'annata az-za'ida ala talafati ahruf shine wato sunaye na kiranye na mata الزائدة على ثلاثة الأعراف وند تكارو أكان حرف معرفة بدا أكو مثل فاطمة زينب طلحة سعاد مكة سلوى وعي وعي da sauransu wannan wannan suka ce ko dai zama mu'annas ne lafzi lafzi ko ma'anawi ko kuma lafzi ko ma'anawi fatima kaga lafzi ne ma'anawi wato lafzan ta zama lafzi ne na mace ta mace sannan kuma alarta ma'ana ce ta mace amma kuma wanda bai zama kuma mu'annas ne lafzi ba ma'ana wajen kamar su usama muawiya wanda kuma zai zo kuma ga shi a lafazinsa ba lafazi ne na mu'annas ba kurukuru amma kuma ta ma'ana ce kamar su zainabu kamar su su'ad ba na su'ad ko aw filatiyya al-mutaharrikat al-wasat ko kuma wato suna wanda ke filafi ne wanda yake tsakiyarsa mutaharrik ne misal sakar sahar amal wannan kaga duka wato su ma ba a musu ba a musu wato tasrifi amma sakina amma wato sawakiru almu'annafa wanda suke su sakinai ne a tsakiyar su misal wa'ad shams hind misr sai ji sarfuha ya ya ya halatta ka musu ka musu tasrifi ka ce hindun hindan hindin ai su ma ai ita ma hindu ka san sunanta suna ne da malaman nahawu na baya baya suka daina ta wanda suke zai suka daina zai da abu aka suke kira hindu kawai sai ta faɗa abin to to duk waɗannan ana musu ana musu tasrifi za ka cewa shamsan za ka iya faɗa sai al'alam al'adamiya sunaye wanda suke kuma su ujma ne wato su ba wanda ba larabci ba azzai ta alakan da harfi amma ta karu akan harfa guda uku ba wanda suka in suka tsaya akan harfa guda uku wannan zaka yi tasiri kamar lafazin nuh lafazin nuhan ila nuhin saboda shi guda uku ne amma wanda suka ce azzai da ala talata da aru wanda ya kara akan harfa guda uku misal yusuf isra'il ibrahim sharon ne kawo sharon a lalle kuwa kusan kwaye sharon bakiyinsu ne su wato shi za a yau da ake cewa ana koyar da head speech kai head kasa kun san daga baya sun koma duk waɗannan suna duba karkalan ɗinsu suna zuwa waɗannan abubuwan da ke jawowa kar a manta ka'ida shi ne fa duk ya duk wanda ya shaku ya samu kuɗin giya kar ku manta da shi a taɗi ku koya yara kowa ya san shi kaga sharon aka faɗi sharon ai kaga kaga yayi yayi ya iri iri to nan gaba wata kila in kaga ka ga su waye su nan sunan prime minister nasu ne Netanyahu eh ai sharan sosai mugu ne sai da kuma suka kawo Hitler Hitler kuma da ba sa wuce Hitler shi kuma suka kashe Yahuda ya rika yi kaga su ɗan gaza ne na ka suka kawo sharan suka kawo Hitler rigima kashin gwaki shine misal qauli ta'ala wa wahaya ila ibrahim wa isma'ila wa ishaq wa ya'qub kaga duka ila ne madun ne bi ila ai su kuma wadannan ba abufa ala ibrahim ne sai ibrahima isma'ila ishaq ya'quba kaga duk wasali kasa fa asma'ul anbiya al-arba'a alaihi musallam majruratun bil fatha shi duka waɗannan abu su jarra ne da fatha badlan min al-kasra musaya wato madadin kasra da aka da ya kamata da kauni a'laman a'damiyya saboda sunaye ne wanda ba larabci ba haka zaka faɗa su su da'awar ba larabci ba su garanci da a wajen su ويستثنى منها صالح وشعيب ومحمد أما كشري سنة صالح وكو شعيب كو محمد عليه السلام لأنها علامة عربية سنة سنة الثالثية أتي شعيبا ما شعيبا بقى إيه. صالحا صالح صالح محمد أنا فلاح النوك الأعلام التي بوزن الفعل سنة يود سكة ضد وزن إلى فعلي مثل أحمد كما سنة أحمد هذا أحمد ذاك شوى أحمده ما بلا فلا بقى ahmaduhu hamdan katira to wannan suna ne ala wasu fi'il kamar su ya'ishu ya'ish suna ne kamar yazid suna ne wannan dawa ka zaka ce an yazida yazida zaka ce yazid bin abi sa'id an an yazida bin abi sa'id zaka ce an yazidi ba an ahmada zaka ce an ahmadi ba an ya'isha zaka ce an ya'ishi ba saboda al'alam da alafi bi wazn fi'il in kai ne zaka faɗa sai ka ce wannan majrun bi harfin jarri wa alam jarri al-fatha niyabatan an al-kasra lil alaniya wa wa wa wa wa wa wal fi'li wa kawn wa kawnuhu lil alaniya wa kawnihi wa maji'ihi ala wazn fi'l wa maji'ihi ala wazn fi'l lil alaniya wa maji'ihi ala wazn fi'l sai al alam al murakkaba tarkiban masdiyan kaman hadara maut ba'ala baka bor sa'id bor sa'id a ina ne can masa ne yake ba aka dinga tsirkaniya lokacin lokacin kanci ilabu lokacin rigimar su dan tawayen da da waɗannan su ma duka in ka tashi zaka musu zaka musu wannan ne sai ka ce sai ka ce lil alamiya wa wa tarkib lil alamiya wa tarkib wannan shi ne dalilin da yasa aka musu suka zama wato mamnu'u da safi sai al a'lam allati waznuha fu'al wanda wazanta fu'al ne kamar Umar wannan Umar da su quba da su da zuhal da gubal to duka waɗannan sai daga ce an Umar qubala zuhala zuhal zuhal zuhal ko san zuhal ko sai zuhal eh da su mushari su zuhal su bai eh ni yanzu mu ba ko da nabi shari'u da yawa ba amma ilimi ne ina nufin ilimi na kimiyyar shi shi wato ilmin nujum din ba ilmin tanjim ba kusa akwai banci ai shi bokancin daban wanda bai da na alaka ko banci ko bokanci ko sai kallon sa a ce wai in ka in ka ya dan ka dan diddirka ka ka da kwanji to wannan saboda an haife ka ne a tawaro kaza wanda ba shi da alaka ba ba ba alaka ba amma dai cewa akwai wannan tawarin akwai su me yasa Umar din suka ce suka suka suka wannan din sa suka hana shi tasrifi yawwa li'anna huwila shi ma'adul ne an canza shi daga Amir zuwa Umar daga Amir zuwa Umar sai al'alam allati tantahi bi alf wa nun za'idatayn sunaye da ke karewa da da alf da nun wanda aka kara musu asali ba ba ta ciki aka kara kamar Uthman fa'alan suka an Uthman ibn Affan da lafzi an Uthmani an Uthman sai Affan daga cikin malamai wane da sunansa Affan akwai Affan ibn Muslim as-Saffar ban malami Affan ibn Muslim as-Saffar in aka sa su zan dan dai kawai alamiya ba laifi ban sani ba ko sunan sunan yana da amma kusan lafazin Affan din ba shi suna yanzu galibi in an samu wani wanda yake ya ci sunan suna ne mai kyau sai a sa sunan saboda a ci albarkacin wannan suna din ba wai dole ba wai dole wai sai ka je maka ce wai me ba nan ba dan ba wani lokaci muka yi muka yi taharuji a ga bada wai me ba nan suna kamar lafazin Khadija Khadija kaga ubangiji ya karba ta a dai mata a wannan al'umma abinda ba ya fi magana mafi inganci babu wata mace ta kai ta dan saba kafarta ta fi Aisha ta fi duk wata duk wasu mata saboda ita Khadija ana kama tashi da Abubakar duk abin da abubakar ya yi fatan kwace sai ta mata yi da kuma inda abubakar ya zama mafifici a cikin al'umma nan saboda wannan abin da ya yi ita ma kan ya kamata ta zama ibn taymiya ya taba yin hukunto akan khadija da aisha ita an ga farkon musulunci a ce khadija an ga karshen musulunci a ce aisha amma ni a ganin ba ba ba hadi in aka in haka za a yi to ai duk sai su su ibnu abbas su ba a ce su- sun fi su abubakar din saboda su wasan ba da ilimi ne ai ba ilimi suka bayar ba a ilimin da suka bayar ya fi na su abubakar amma khadija gudunmuwa da ta bayar irin duk abin da ka za ka yi ba abubakar da shi in ba dai guda ɗaya ba abubakar watakila a ce ya zice ta wajen shi ya ga baya yana yana fita yana huda da mutane don gaito mutane al'ashasin bashir da biljana ai da abubakar galibi ya gaito su to in ba wannan ba ragowar duk abubuwan da aka yi to amma kuma ita kuma tana ta yi ma matsala wani abin da shi ma abubakar din sai dai ya ga matsala a waje shi ta ba shi wato wani aminci in ya shigo cikin gida ta kuma karfafe shi bal yana ya ba yana kokonto a lokacin da wahayi ya sauko masa ita ta ga mu cewa ba komai zai sanya kaza wa annabta ce eh saboda haka amma ga lafazin Khadija abin da nake faɗa haka lafazin Khadija sunan kaga ta fuskar ma'ana na ka sace ghairu tamma so kaga wannan ba za ka zo ka ce wai wai wai dole in ka faɗa ka aka bi ma'ana Khadija eh ma Khadija ma'anar kenan shine sunan matar manzo Allah kawai ka shi ka yale su ba za su wani gane ba za ka ta musu bayani ne ka ce ai kaza kaza kaza ba lalle su gane ba Ah, haka shi ma lafazin Affan at-ta'affum shine wani- a- a- a- mutum ya ba- ba shi da ma'ana wacce ke- mai mai kyau haka Ah, bayyinul ufula al-ufula shine abin da zai zama ya kusan lallace haka ko ya ya- ya wannan to kaga ba wasu suna ne mai abin nan ba amma kaga daga cikin malamai akwai wanda aka sai ka sa ma kansu wannan suna din la'alamiya kawai la bi'tibari al-wasf da ba mu suna a wajen mu yan adam halittu ai alam ne ba sifatin bane alam ne ai kana isa wa danka muhammadu kuma ya zama muzammam daga baya da haka mu ita ba mu yayi ne in an kira ya amsa kawai don haka idan an sa wannan suna saboda shi irin wanda manyan malamai su affan ibn muslim as-saffa babban malami ne yana daga cikin da kaku bare da gaske eh sabani in kuka ce afina ai bayyinul uqula uqula ai ba kada afina al-hablu baliya min al-ma'i idan ka in- idan ruwa idan wato da yake igiya ta zama ta yi sakwa-sakwa ta riga ta fara saki saboda ruwa ya dinga hawa kanta sai a ce afina eh afina alhablu to kaga ai suna ne suna ne wanda mutum za ka ga ba ba zai zo ma'anan ba sai hamdan da imran waɗannan duk sunaye ne zaka ce an imrana an hamdana zaka ce an hamdani ba sai na na biyu ce tumna'u تملا الصفات من الصف اضافه للسبب التالي لان هذا جمع الاعلى yanzu shiga kuma sifat sai in ka zo ka kuma za ka ga za ka yi za ka yi hikayan me ya jawo aka yi zama muru'in nasab sai ka ce lil wasfiya wa kaza kuma kaga can ka ce lil alamiya wa tarkib lil alamiya wa kaza lil alamiya wa kaza kuma za ka ce lil wasfiya wa kaza an fahimta sai na farko shi da asifat al-muntahiya bi alfi ta'lif sai duk wani sububi da suka kare da alfi ta'lif kamar bayda'a hamra'a kubra sughra wannan dukan su ba su da wannan zakti an bayda'a bi bayda'a misali ko haka zaka musu asifat allati waznuha af'alu mithlu akbaru asgharu atwalu ka ce ka ce akbara asghara aqwala eh wannan da'iman abadan maka ce dai kana iya gani ya sarrafu idan ka ga aldalamu ko kuma aka mishi ibafa الصفات التي وزنها فعلان مثل غضبان آه duk wani wanda ke wazanta ala wazni fa- fa'alan ne آه غضبان abshan ko to duka wannan sai daga ce abshana ba abshani ba in dai harfi da yazo ya gabace su sai kalimatu ukhar ala wazni fu'al kaga ta zama yar uwa ga Umar ta zama yar uwa ga Umar amma ita ukhar sifa ce shi kuma Umar alam ne eh wa hiya jama'u ukhra waɗannan guda duka wannan abin da wannan da ya kawo ku rubuta su ne abubuwa guda tara da ake fara al'ilal almani'a tis'a al'ilal almani'atu min as-sarfi tis'atun jama'aha ash-sha'ir ijma wa zin adilan anta bi annik bi ma'rifa اتبع وزن عادلا عن مثل معرفة ركب وزد عزمة فالوصف قد كمل اتبع وزن عادلا بالعين ألف بمعرفة اجمع وزن عادلا ألف بمعرفة ركب وزد عزمة فالوصف قد كمل ركب وزد عزمة فالوصف قد كمل وانا ده ابن فلا بايني duk ya faɗi su a baya yaya a ce kai bayani ka in gaya maka ijma wazid adilan annif bi ma'rifa rakkib wazid ujmatan fal wasfu kada kamula haka na farko ce ijma a gani to wannan shi ne sai wata muntahal jumu'u din ai su jawami'in nan da su masaji da waye sai ce wazin أي ما جاء على وزن الفعل حين أحمد يزيد يعيش أغني عادلا هي تحويل الاسم من وزن إلى آخر كما عمر كما عمر أصلا سد عامر لي سيركب كما سو حضر موتكم كما سو حضر موت بور سعيد دوائر سورس سيكما وزيد شنو المزيد عليه الألف والنون سو عثمان سو حمران سو حمدان سو عمران azali a kai na yi gaba ne ok adila adila shi ne shi ne alba'adu dan ayi sai an ne suna suna na wato na mu'annas ko lafzi ko ma'anawi fatima fatima zainab muawiya usama ko banda man daga sai adil banda umar akwai masna wa thulatha wa ruba kaga wannan wannan ai an canza shi daga sanataini talata arba'a ko to shi ma shi ma shi ma mamnu min sarf sannan kuma sai sai rakib tarkiban mazdiyan shine habara mawt wazid ujma shine wato wato shi al-ujma wanda aka tsara shi akan harafa guda uku ibrahim isma'il ko falwasu sai wanda aka aka aka mishi aka mishi sufa da su a bashan din da zid falwasu kad kamula to yanzu kad kamula duk sun cika hamran abshan da waye waye da sauransu muka ce azar nasu guda guda 19 su azar din muntahal jumu din su mafa'il fawa'il waye waye da sai a ji a duba a gani to mun gama mabdu min asar insha Allah ai babu ba ba ba ba ba tambaya ko mutum mutum tunda mun kusa yakwar da bari shi ne a wada sai mu canza shi wani da to a duba gani to masha Allah masha Allah barakallahu fi to sai jam'ul mu'annas salim kuma shi ma an kira shi da salim ne shine bi salamati mufradihi an at-taghyir bi salamati mufradihi an at-taghyir shi ma sai ake sunsa salim wanda yake kokotacce ne ba kasara shi aka yi ba ba taksiri aka masa ba ba wai ba ka kawo mishi wannan alfi taksir din ba wanda ka kakkarya sura na mufradin sa a mufradin ne kawai sai ka ƙara wani abu a gaba ka ƙara alfi ta'un a gaba ta'rifuhu هو ما دل على أكثر من اثنتين أو من اثنين أو اثنتين to me yasa me yasa ya kawo yace ithnain haka fara a can muzakkar sal yawa wannan aladul ala akal min ithnain wannan ina ganin ithnain ya kamata ko sai dai in za a tawili za a yi tawili inda ana samun wasu wasu kama da sanatan da ya fi kwanta mu da larabci kun san wani lokaci akwai abubuwan da ba dole sai mata ba ake musu ake musu kudin gora da mata to ta kila wannan shi yasa suka kawo isnaini madala ala akthar min isnatayn ala akthar min sinatayn aw sinatayn aw sinatayn min sinatayn afwan bi ziyati alfin wa ta fi akhiri a kara alfin da ta a karshen sa wala ta ala akta ala akta ne dan ku san mun mutu karatun yawa tunda ala wazin af'al ne ko الصفات على وزنها أفعل مثل أكبر أصغر أطول sai ma yi ma yi ma wa hadal jam'u min al-kalimat abinda ake wato kalmomin da ake musu irin wannan jami'i din akwai al-mu'annaf lafzan wa ma'ana al-mu'annaf lafzan wa ma'ana mu'annaf da yazo a lafazi da ma'anansa kamar fatima kace fatimat aisha kace aishat yuqalu fihi ma fatimat wa aishat al-mu'annaf ma'ana la lafzan mu'annaf wanda ke a ma'ana amma ba lafazi ba kamar zainab kamar hindu yuqalu fihi ma zainabat wa hindat al-mu'annaf lafzan la ma'ana to kaga shi sa kawo akan min sunaini eh kun gane wani da gaske a cikin marwata akwai akwai talhatu talhat shi shi shi shi shi shi wato da kai zan ko talha ibn ubaydillah ne in ban manta ba to kuma aka tabbata wannan suna to daga baya can shi can na karshe karshen sai aka ce talhatu talhat ne wannan eh to al-mu'annaf lafzan shi za kawo da ka ku share idan ba ba istidraki ba ka yi sai ka tabbatar sai kaga me suke nufi al-mu'allaf lafzan la ma'ana kamar mithlu talha wa hamza yuqal fihi ma talahat hamzat ma kutima bi alf at-ta'nif al-maqsura shine abin da ya kare da alf at-ta'nif al-maqsura mithlu hubla hubla fi hublayat aw bi alf at-ta'nif al-mamduda kamar ko kuma alf at-ta'nif al-mamduda kamar hasna kace hasnawat habrawat hubla bushra bushrayat an fahimta ba ka da mufraduhu muzakkaran shine wanda mufradinsa muzakkar ne a mufradinsa muzakkar ne misalo a hamam hamamat wannan kenan a ba yake da suna eh a ba ku ta ku ta suna tabara tabara me yau ta tabara da tabara da aziya ya shi da bambanci nake ce bari ba na san jinsu da yayi saboda intashin jibali ko wani da ana wata ana ce mana in tabara wata ana ce mana aziya na ban tabi a ba gaban liman da kan liman Oke, amma kuma sun da abin su da. Ba ji ba.
Ya bambanta da na tattaba.
To, ba a ji wata ba a ci ba ta zama ita dai kamar ta bara ce ta wajen daji kenan kawai kawai a faɗa kasan kasan ni ban san har ko abubuwan ka kuma a wajen ma akwai dajin kawai har gona muna zuba kawai ne ni ina jin ban da mai da hankali akan wannan ba mu da mai da hankali dabbobi da yawa sai dai in san su a suna haka kan tafi amma ina ta fama wajen in gane wanne ne da ba wanne ne ba kuma yanzu ina mantawa yanzu ka ga tunda an bar dajin da da da tsakanin da gona taki ne ya wuce daga nan in kaɗan nan burburburbur kaɗan wuce bai wuce daga nan zuwa buntada ba a kaje ga gonakin mu nan amma yanzu gona ta hawa ba hawa eh Kuna ganin koriya ce amma ita ma ta siffar ta.
eh eh, haka eh to abin da suke magana mafradin muzakkar kaga hamamatu ai shi shi take mace mace ta ko ita ce mace to to in zaka jami sai ka ce musu habamat ko da ko ko jami ne da yawa sai simam yuqalu fiha simamat simam ne simam karau haka shine abin nan inda ban sani ba ko suna ne na wataƙila simam akwai suna amma karau ce shine simam ba sani ba ku duba mana ba zai duba mana suna akwai wani suna ne suna suna alami ne ko sai ma'ana su ne suna ta mu je kafin ya duba mana yace yurfa jam'i jam'in mu'allaf salim bi dhamma ala al-al al-asl to shi ka'idar jam'in mu'allaf salim ana mushi rufa'a ne da bamma ala al-asli fi rafi akan asali dai muslimatun aishatun fatimatun ويجر بالكسرة على الأصل في الجر أيضا shi ma kuma za ka ce aisha ya ce ne za ka mashi sani kasa in sani kasa in wani tsikar ya fi gare shi ya zo ya tasiri a kansa walakin lahu sai dai yunsabu bil kasrati ana mashi kasara ne a- ana mashi wato nasba ne da kasara ne ya mata anil fatha za ka ce muslimatin a wajen maqulu bihi misali يقول هؤلاء مسلمات ورأيت مسلمات با مسلماتا با muslimatin wa marratu bi muslimatin da haka kaga suna yin da nasba da da jarra suna yin suna yin tarayya مثل قول تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات كذا إن الحسنات أي و- و- و- و- wannan abu nasib nasib ne mansub ne bi nasibi inna amma kuma hurrika bil bil kasra niyabata an al fatha shi kuma aka san mabni bil nasab shi bil fatha niyabata an al kasra آه. الحسنات اسم إن منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث السالم السيئات مفعول به منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة للفعل يذهبن ونون النسوة فاعل لا بيسكت شيء سؤال لا يتعلم لا تبقى أنت أكيد ما kaji da kwallon wale kuma na karambani ya je na ta taba ina zan bari na'am simamun mufradun jam'u simaman wa asimma sidadun أطلق سمام القارورة to ka ƙara'un ne dai inda dai na fada wannan ko an shiga wani wani biology kuma to shi ne ɗin dai shi ne kamar kamar murfi haka na na shi na shi ƙarau ɗin shi ne simam simamul qaruwa sidaduha ay ma yushaddu biha wanda ake daure shi shine simamul qarura kun san wato wato kamar da dan ba kurma wani aka bar shi kurma eh shine a kan kan ka kurma shi kafin le shi simamul qarura shine sidaduha sidaduha shine ay ma yushaddu biha wa yusaddu biha abin da ka toshe da shi shine simam dan shine simamat kaga mufrad ne mufrad ne sai kuma muzakkar ne larabawa kenan to in ci gaba ko sai al-mulhaq bi jam'i al-mu'annath as-salim wanda su ake riskar da su kowane kowace gaya ta da mulhaqat ɗinta wa ulhiqa bi jam'i bi jam'i al-mu'annath as-salim kalimat ulat da mawaƙin wato wanda ka san da shi muke waƙan nan da shi muke katin nan yana yawan shiga cikin kashi dukan mu wa ulhiqa bi jam'i al-mu'allaf as-salim kalimata ulat la adami wujud mufrad laha saboda ba ba ta da mufradi mai zaman ita saboda haka bata zama mu'allaf as-salim ba inda kuka sani dai a wancan sa'alun haluna da sauransu min lafziha kaman ulu shi shi ma kun ga haka yake ulat ita ma haka za ta zama ana qala ta'ala wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alayhinna kaga kunna fi'lu madin naqis wa nun nun niswa ismuha أولاد خبرها مصون بالكسرة لأنه ملحق بجمع الم- بجمع المؤنث السالم وهي مضاف حمل مضاف إليه مجرور بالكسرة شي ما دي قتم قتم أولاد تب بيعنى سوي لأنه ليس له لعن- لعدم وجود مفرد له لها من لفظها كما عند أولو كان شي ما يكي أبا يشي مفردي وهذا هذا أمشي ألحق بجمع المذكر السالم إيه شي ما أنه لعدم وجود مفرد لها من لفظها وألحقت بجمع المؤنث السالم آه سواء بسواء sai fa'ida ga fa'ida da sun kawo in aka kawo fa'ida da launa sun ce fa'ida da ku gyara zama kawai la ya dukulu fi hadal jam'i mithlu qudat rubat wannan jam'i na na mu'annafu salim bai hau wannan ka'idan ba cewa da muke na qudatu da rumatu jami na qazi da rami ko la'anna la alfa fil jam'i laysa za'ida saboda wannan alfin ba qari bane bal hiya munqalibatun 'ala al-ya'i an canza ta ne daga ya'u fa asluha qubaya rumaya falamma tuharrikat al-ya a lokacin da aka harraka ita wannan ya'un nan wan fataha ma qablaha a- wato abin da ya zo gabaninta wan fataha ma qablaha ne eh su suka ce ba qalbiha قلبت الفا sai aka juya sai zama ya zama alif daga baya ya zama quba madadin quba ya balun din yana da wata nisan ba amma kuma shi wannan yawon sai aka kulliba alfan ah wa munqalabtu an wawi fi guzat shi ma guzat du'at an canza ne tare daga wawi fa inna aslahu ma guzawa guzawa wa du'awa فلما تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت الفا وانا ابن دي فارك هنا وانا الاقلاب من كمان كما لا يدخل مثل أبيا ابيات واصوات سب ابيات ده اصوات بس شيكا بقى، لان التاء اصليه سب التاء ده اصليه شي با ابيات ما دام تكسير بني با كما دام من معنى معنى السالم بقى عفوا جمع تكسير لي عفوا جمع تكسير لي با دام يجمع معنى السالم بقى جمع تكسير لي dan baitin ne ai abiyat kuma ka ka canza daga asalin mufradin sa wannan wannan tawuna ta asali ce fa mithlu hadhihi al-kalimat tu'rabu i'raba jam'i taksir wadan idan wadannan kalmomi ana musu i'rabi ne i'rabi na dabu taksir ne bidhamma raf'an wal fatha nasban wal kasra jarran taqulu haula qudatun wa ra'aytu qudatan wa sallamtu ala qudatin kaga da ya fito wa ankasara al-ghuzatu wa hazamna al-ghuzata wa taghallabna ala al-ghuzati kaga da ya fito وهذه أصوات جميلة جميلة أصوات كنتني وسمعت أصواتا عذبة أص- أصواتا يعني مقول به واستمتعت بأصوات ساحرة إيه، wato sautuka masu siddabaru in aka ji aka nuna tashi wa ya taɓa karanta sautin safirin bulbul kai asmari asmari da babu nan wato ba dama ne a ku taba ku taba kanta ba eh ku tsaya da shi to da ga wani lokaci suka sami kiɗa ne kuma mai kiɗa ne ana to to sa su je ba da ba fasara ba ni ba waye ne na sa na sa yake yake cewa wake mala abdulrahman ne shara zan fasara mushi na ce na in samu dama eh to za ku su je kuje kuje kuje dan dan adabi zaukul adabi kuje da larabawa kike
هيج قلبي الثملي أنواع والسهر معا مع سهر والمقالي وأنت يا سيد لي وسيدي ومولاني لكن فكرت يهمني قصير عقيت لي طلبته من وكنة من نسم ورد الخجل فقال لا لا لا لا وقد غدا مهرني فاطرد هذا طربا من فعل هذا الرجل وقد
ayo walwalat wallo fi qahwa wasu fi quhaywa riwaya kun ji kun ji tsatsun ku to ba kamar yadda nake gaya muku ya isa idan ga abaraza ba koyaushe bane an samu an samu wani lafazi mai dan bada wahala yake zama ba ado bane a wani lokaci kan ba ado alqur'ani alqur'ani yana da wani damdama amma kaga za ka ga da kuke damdama yayi daidai da balaga wajen wato kai daga ji ka san wato ba zama lafiya kai ba wato an mu- an musu hamun ran huku ne an an nuka ke su Mm. eh azza eh shi ne gare gare ne dadi kamar a ce ruwa ruwa mai daɗi Ka- to ruwa mai daɗi shine mai- ya yi haske ya yi daɗi kuma aka sha ana ya tafi da kishi shine al'azbu haza azbun yawwa to wannan ai shi ne sahira da akwai wani mani'i wanda suke sa a cikin na zuwa da kasara kuma ne kawai ne na rawa wala ni ne halarta mu ba amma dai su ai ba ba- malaman takariji na da hawo ba za ka rasa mai faɗa ba ai su ba ka ba ka rasa mai faɗa ai su ba ba su yi sai da baki eh sai dai watakila in a ciki dan uwa wanda zai binciko sai mu amfana insha Allah amma yanzu na manta watakila an faɗa ko ku duba littafin ashimuni galibi yana da wannan kokarin Mm. Eh, sharhin su ne na na na alfiya Eh, yana tafiya da faɗan dalili kuma wannan ya taimaka wa ɗalibi wajen kana tafiya ka san ka rike karatun sosai ko da dai wani lokaci za a ga wani abu sokana ce amma za a ga in an faɗa kun sai ka kari kamar kana maka tambaya Mm.
yawa sa'ida sahira sahira shi zai su dabaru Eh, su dabaru a nan kawa kuma fi kulli shay'in bi hasabihi da zalla ce ina yana da bayan la sihira da yake nufi kusan fasa ba ne aka yi ba ba inda muke sabani ya zan fassara wannan amma dai yanzu mu dauka dai wadannan fassara shi ina da bayan la sihira kamar yabo aka yi ina da bayan ta ba ne yabo da aka yi sai sihiri kuma sai yabo amma dai gaskiyar magana su dabaru ake magana ba wai sihiri ba su dabaru akwai wanda za ka ga ya- Allah ya ba shi iya su dabaru magana kaga kamar kamar wani abu da yake kamar muna wani uh, wato addabani to al'afal khamsa ka shiga to an kira ne yawa zai abun nan ba يكثر بالافعال الخمسه كل مضارع يتصل به الف الاثنين او واو الجماعه او ياء المخاطبه اظن اكيد كده ده ال- الاسماء الافعال الخمسه shine kowane fi'il mudari'i wanda ya da alfun sunaini alfun sunaini yaf'alani taf'alani aw al-jama'a taf'aluna aw ya al mukhalaba ko taf'alina wala al-mudari ma alfun sunaini sura thani shi mudari alfun sunaini ya ittasala bi alfun sunaini ba musanna bane yana da sura guda biyu an yabda bi ta'i ya fara ta'un mithlu antuma tadrusani antuma tadrusani antuma tadrusani wannan kaga dalil mukhalaf kenan ko ko zai iya zama ko dalil ghaiba na mata eh innahuma tadrusani mata an fahimta eh zai iya zama haka an yabda bil ya fada ya مثل هما يدرسان وللمضارع مع واو الجماعة صورتان أيضا شيء ما مضارع شيء ما تعرض واتو آه، واو الجماعة يا رسول هدى بيو أن يبدأ بتاء الاختبار يفعل تاء الاختبار لجماعة الذكور مثل أنتم تدرسون an yabda bi yayil ghaib li jama'ati dhukur hum yadrusuna duka dai tadrusuna yadrusuna wal mudari ma ya'il ma ya'il mukhataba suratu wahida mudari ta da ya'ul mukhataba ta ya da sura guda daya shine an yabda bi ka'il khitab al mu'annath al mufrada mithl anti tadrisina tadrusina tadrusina suratani ma alf al wa suratani ma waw ma waw al jama'a wa suratu wahida ma ya'il mukhataba تساوي خمس صور ولهذا تسمى بالافعال الخمسه ya riga ya biyo abu to bidiyo wannan mu shiga al-iradu su kawai a i'rabuhu turfa'u al-af'al al-khamsa li thubut an-nun su ala musu irabi ne da tabbatar nunin in kaga nunin alama ne cewa marfu' ne wa tu sabu tu zawu bi asl nuni in ana musu jazma ana musu nasba ne da sharar nun misal qawli ta'ala fihi ma aynani tajriyani tajriyani fi'l mudari marfu' li thubut an-nun wa alfu alfu al-ithnayn fa'ilun ومين وقوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار لم تفعلوا باو جماعة نبو لم حرف نفي وجزم وقلب تفعلوا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حق النون لأنه من الأفعال الخمسة واو واو جماعة في محل رفع فاعل مم. سي لن تفعلوا لن حرف نفي ونصب واستقبال تفعلوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حرف النون لأنه من الأسماء الخمسة و- وواو الجماعة في محل رفع فاعل شين فائدة وشين يقوم يقوم فائدة فاتقوا فعل أمر مبني على حذف النون فت- أي- اتقون فتقون لمثاله ساق شاريش واو الجماعة كما شين فاعل آه. نعم فعل أمر إيه، فعل أمر مبني على حذف النون صح واو الجماعة شيء فاعل آه، أقول لكم وقتي في محل في محل الفاعل ومحذوف الفاعل فينا أنتم أم فهمت؟ سنة أربع سنة بسم بقى هكذا وأنا كثير مش في محل شيء كما كثير محذوف الفاعل كثير أنتم آه، إيه واو الجماعة دم بقى واو الجماعة شيء في محل محل ثاني كمان وشيء يجي يا يا ده يعني مقصود أبنا مقصود فاعل أما محذوف الفاعل فينا أنتم أي فاتقوا أنتم آه. آه. طب مجھے طب مجھے مجھے وانا زي قبل ان شاء الله الفعل المضارع المؤتل الاخر هو كل فعل مضارع انتهى بحرف عله شنو كو دول فعل مضارعي ده يح- ده يجا ده يجا ده اخذ جمع شيء حرف عله لا هو يخشى يدعو يجري لما كون الف نبيو واو na uku yawo yurfa bi damma muqaddara nahwu ana musu rufa'a ne da damma wanda ake kaddarawa kamar inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama yakhfa kada fi'l mudari ne marfu'un bi damma muqaddara ala al alif mana min zuhuri al haraka at ta'addud saboda maqsul ne shi ko maqsul ne shi وقوله تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار تجري هذا فعل مضارع مرفوع بالضمه مقدره على ال- على الياء وانهما الثقل منع من ظهور الحركه الثقل سوى ذلك إيش هو تجري تجري عفوا هذا تجري ان كبلها إيه. اذا اذا تكلفت الحركه فلك ذلك ان تقول تجري بخلاف الالف العرب ما سمع منها أنها آه، تحرك هذا الألف تقول تخطأ تخطأ لا لا تقول هذا وإنما تج- آه، تجرده عن عن عن الحركة وتجعل ذلك من قبيل المستحيلات آه، فلا تحركه أبدا وقوله تعالى يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم يدعوكم هذا شيء شيء ما wato an mishi wato wannan za ka kaddara shi akan wannan wawun ta fal af'al sadiqa yakhfa tajri yad'u marfu'u marfu'atun wa alamatu raf'iha ad-damma al-muqaddara yusabu al-mudari' al-mutal al-akhir bil alif nasban su kuma ana ana musu wato fi'il mudari mu'tal ana musu nasba da al-alif bi fathati muqaddara da fataha wata za a kaddara ita ma لا قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى تتبع ملتهم تر- ترضى في المضارع منصوب بالفتحة المقدرة على الألف كو سي المضارع المؤتل الآخر بالياء أو الواو ينصب بفتحة ظاهرة شي- شي هو هذا شنو بمبنشن لخفتها سوى سجع الأمر ده سوى سجع الأمر أهم واو دانونه سنة كربان فتحة inna ladina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum amma jawazan ya halatta ce lan tughni jawazan ya halatta yanzu ba wujuban ba ya halatta shi ma ai takalirin kawai lan tughni an anhum ana musa ya gidi da kai ana ali ba ya da kai kai ko girgizawa ko girgizawa kai ana ce lan tughni jawazan ko ba wujuban ba yanzu wujuban ba mahalli ne na magana ba yanzu wuju jawazan ya halatta an fi jawazan kaga akwai isma wa farfain duka ana sai a goge lafiya da ake lafiya a ai ba ai yanzu ka ce yanzu ka aka ga in ka ce la- la- la ta guda ai ba bai zama nasu ba ka kawo nasu din sai ka ce lan ka ce to ba za ka ce to guni ba ka ce to guni lan to guni anhum amwaluhum sai bai yi aiki ba nasu din jawazan amma ya halatta to ku to ku to ku to a- a- a- wa gobe ina ba za mu zauna ba za a zo da shi jibi a zo da shi jibi haka ake yi shi wato nahawu yana son curiosity ne don ka ga abu to ka ce to kalafa wa qawli ta'ala fa ula- fa ulaika asa Allahu an ya'fuwa anhum kaga ya'fuwa ya fito wa yadhamu al-fi'l mudari' li hasbi harf al-'illa shi ko fi'l mudari ana mushi jazma ne da ashara harf illa ma baki daya amma kun ga za a mushi tahriki da harafin abin da aka share ba su karasa ba amma sun faɗa a baya can wa qawlu ta'ala alam tara asan tara ne ko alam tara amma tunda alif ta share sai ka musu sali sama Ka- wani rabin da ba ishba'ul fatha shi da haifar maka da alifun ai to kaga in sai ka zo da rabin da alam tara alam tara illazina kharaju min diyarihim فليؤدي الذي اؤتمن امانته ولتق الله ربا ولتقي وليتقي أفهمت وليتقي فأك شاري سبب الوضوء ولا لام لام الأمر وقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم تعالوا ya aka share eh ake ta'alau aslu a wajen aslu wannan fi- wannan ismu wannan ismu fi'il amrin ne shi aslu kaga aslu an share wani wawu din wannan harfin illa din ta'alau aslu ma harama rabbukum alayhi eh to gashi mun abin nan النكرة نكرة نكرة وبش على نكو لا أنا مقانا في اللوكتي kashi na ba aka ce za ku za a ba kajin ne tara ne a to eh to wani yi da katin da ya kan ga ka ga tara tara talatin za ku zuwa ku? ta zaganta wa gurbar gurbar sha'ana kar mutum ya yi abu da ai shi ma zai kama samu insha Allah gobe galibi ta ba ka da saboda haka ina ganin mu dauki wanda ya haka ko ba mu kamar haka ko za ka je ka ta gobe mai albayana balle kuma dan nisan shi shi shi saboda zan gaske da malam musa ne ba na tudu kawai kaga kusan duk abin ba ma nan ina ganin a bari shi a bari shi sai ran talata ran amma kamar da na gaya muku alhamis juma'a duk za mu zauna idan Allah ya sa mun mun gama kafin a kafin weekend sai zama a weekend asabar kitabu misk in ba mu gama ba kuma lahadi insha Allah za mu gama insha Allah ta'ala ai kun ga katin na ɗan tafiya tunda an zo wajen da an san sani a samun nan ka bayar a tuna mun karkar tabbata ɗaya ne yawwa eh ne shi
wannan kasabin da ake karatu eh jirgin da ya sani ujeri ne to na zuwa bari ya rubuta suka ce a ta'alil li li li li kasrati المذكر السالم نيابة عن ال- عن الفتحة تسألني بقى هو جوازكم ما شاء الله تبارك الله فيكم جزاكم الله خير أيوة تمام. wannan ratar shi da mu ne shi ne dai muka dan sami inda an samu an samu Allah ya kawo ta da wanda ya samu dama ina ganin ya fi wannan guda uku da muke abin nan kuma gashi bugun mai yana yana yayi kyau sosai to masha Allah barakallahu fikum to wannan muka tada Allah ba mu lada abin da kuka sanar Allah ya ce mana Allahu salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد انا تلا بيان وكتب من الهيد انا تلا دخل عندك الشر يا متفق على دمك الدين انا تلا كيايم انا تلا كيايم لك جرب هو زمن تلا كيايم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين ما شاء الله